بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى السادوة wannan yammaci na alhamis sha tara ga wannan wata na jumada al'ula hijar ma'aiki sallallahu alaihi wa ala'ali wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 1443 da a yau majalisi ne na kitabu tauhid insha Allah ta'ala za mu tashi faɗan malam maɗaukakin sarki ko faɗan malam Allah shi ƙanshi da rahama باب من تبرك بشجر بشجر أو حجر ونحوهما هكذا نقول باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما هكذا نقول ما لعل الله أنشد رحمه يغفر تشي yace babu man tabarraka bi shajarin aw hajarin wa nahwihima babin da zai zo yayi bayani game da hukuncin wanda ya nemi albarka da bishiya ko kuma dutse wa nahwihima da makamantansu kenan babin zai yi bayanin yin tabarruki neman albarka da bishiya ko duwar watsu da makamantansu menene hukuncin haka shin wai hakan ya halatta ko bai halatta ba ina fata mun gani kafin komi at-tabarruk idan aka ce at-tabarruk ala wazni tafa'ul min al-baraka at-tabarruk min al-baraka daga albarka ne walbaraka ita kuma albarka abinda ake nahi da ita hiya kathratul khair yawancin alkhairi wa thubutuhu da tabbatan alkhairi wa hiya ma'khuzatun min albirka asalinta an ciro ta ne daga albirka bil kasri da yuma ba'un kasra albirka والبركة abinda ake nihi da albirka majma'ul ma matattarar ruwa inda ruwa ke taruwa shi ake cin albirka wa majma'ul ma'i matattarar ruwa ita kuma ya tamayyazu an majral ma bi amraini alkafra wa thubut matattar ruwa inda ruwa ke taruwa yakan sha bamban da magudanar ruwa da al'amurra guda biyu na farko yawaitar ruwa tunda taruwa suke wuri guda na biyu kuma tabbatar ruwa a takaice dai abinda ake nihi da at-tabarruk shine neman albarka neman albarka manhaji na ahlus sunnati wal jama'a ba a neman albarka a wani abu sai abinda shari'a ta ce a nemi albarkarsa ina fata mun gane duk abin da za ka yi tabarruki da shi ka nemi albarkarsa to ka tabbatar da shari'a ta baka lasisin yin haka kana da dalili a shari'ance da ya ce za a iya neman tabarruki da wannan abin da kake neman tabarruki da shi shi yasa 'yan uwa tabarruki ya kasu kashi-kashi akwai tabarruki na shirka akwai tabarruki na bid'a sannan akwai tabarruki wanda ya halatta wanda shari'a ta ba da dama ai ina fata mun gani tabarruki na shirka shine ka dinga neman albarka ƙalƙashin wani abin da shari'a bata ba da dama a nemi albarka ƙalƙashin wannan abun ba ta hanyar roƙonsa kuma bayan Allah ko masa yanka ko ka karkatar da wani nau'i na bauta zuwa gare sa don neman albarkatuwa da shi wannan kaga tabarruki ne na me na shirka misalin tabarruki na bid'a ganin cewa misali ɗaura aure a cikin masallaci da nihin samun albarka bid'a ana dai ɗaura aure cikin masallaci don ya halatta babu laifi amma neman albarka aure don ɗaura shi a cikin masallaci bid'a sumbanta alkur'ani mai girma da nihin samun albarka shi ma mine ne bid'a amma in dan girmama shi ne an samu wasu shashi na malamai da suka ce babu laifi ka sumbanci alkur'ani dan girmama shi amma ba neman albarka ina fata mun gane yawwa da makamantansu ko yin aure ranar kaza ko watan kaza da nufin samun albarka wannan duka tabarruki ne na mi na bid'a da makamantansu sannan akwai tabarruki wanda yake na halal ne shari'a ta bada damar yin wannan tabarruki kenan neman albarka baya fita cikin al'amurra guda biyu ko ya kasance neman albarka ne da aka kafa sa ƙalƙashin dalili na shari'a ƙur'ani da hadisi ko a ce tabarruki na halal wanda shari'a ta halatta baya fata ƙarƙashin abu biyu ko ya kasance neman tabarruki ne neman albarka ne da wani al'amarin da shari'a ta ba da lasisi da dama cewa a nemi albarka shi wannan abin kuma sananne ne ko ya kasance neman albarka ne da wani abin da a iya taba shi ko a gan shi an gane ko abu sananne wanda a iya taba shi ko a gan shi ko a iya amfani da shi na farko neman tabarruki ta hanyar maganganu ko aiki ko wasu sufufi neman tabarruki ta hanyar mi maganganu ko aiki ko wasu sufufi misalin magana neman tabarruki da magana kamar zikirin Allah maɗaukakin sarki zikiri wani abu ne wanda za ka iya neman albarkarsa an gane ko da kuma tilawa alƙur'ani mai girma da kuma mi tilawa alƙur'ani mai girma na daga cikin albarkar zikiri hadisin da abu huraira ya rawaito أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من زال الله سيراد أمت الله ستبت أغريش يجي إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر للي الله مدعوك كان سركي ينادى ملائكون مسمى وان سكيين دوافي سنا ياو أدورا كسا سنا نيما ما أبو تازكري ما أبو تازكري ما سمى الله idan kuna sallar jama'a kuna mi kenan sallar jama'a ma zikiri idan kuka yi wata halka kuna karantar da kanku alkur'ani ko kuna yada ilimi a cikin ta me kuke yi zikiri kuke ina fata mun gane ko kuna karatun alkur'ani ko kuna karantar da alkur'ani ko kun shiga wata halkar da ake tafsiri ko hadisi ko makamantansu kaga wannan duka halakat ne na me na zikiri suna neman inda ake zikirin Allah a cikin hadisin ya zo cewa Allah maɗaukakin sarki zai ce da mala'iku ushidukum ina sa ku a matsayin shaida anni ghafartu lahu masu zikirin nan na gafarta musu kaga wannan albarka ce ta me ta zikiri waɗanda ke zikirin nan da suka haɗu don zikiri ghafartu lahum na gafarta musu قال يتي يقول ملك من الملائكة وان اي daga cikin mala'iku zai ce fihim fulan ya Allah cikinsu fa akwai wani laisa minhum baya daga cikinsu inna ma ja'a li haja ya zo ne don wata bukata mai yawa wani yake shara sana don alkawalin suka hada tare da shi ko ya ga wanda yake biyar bashi watakila in ya kubuce mishi a nan ba zai karasa masa ko ko ɗan leƙen asiri ne na musamman jiha ta turo ya zuje mai ake akwai irinsu ƙala sai Allah ya ce da su humul julasa la yashqa bihim jalisuhu mazauna ne wanda duk wanda ya zauna tare da su ba zai taɓe ba bi ma'ana hashi an gafarta mishi wannan yana nuna mi albarka ta mi ta zikiri ومن بركات القرآن ندقتكم البركة القرآن من جرمة حرفي دايا إذن كرنتنا القرآن من جرمة زأباك لا داقوما كما يد حديث يزو دق أبو أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من زعل الله تيرا دا أمتش الله ستبت أغريش يتي اقرأوا القرآن وكرنت القرآن من جرمة فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه القرآن زي زورة تاشع القيامة ينا ميتشيتم أبو تنسى ما سمك ينا ما سكرن تاشع ينا لغتشن البركتان القرآن ينا البركتان القرآن سنة دي يوم غسكي نا لغتشن البركون القرآن kasancewa alkur'ani waraka ne ga mutane kuma da shari'a da rahama ga mutane وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين na daga cikin kuma ayyuka wannan mun shi maganganu ko ayyuka wanda ake neman albarka ta hanyar wannan ayyukan neman ilimi da karantar da ilimi neman ilimi abu ne mai albarka da yakan sa ka samu albarka karantar da ilimi abu ne mai albarka da yakan sa ka samu albarka na daga cikin albarka ilimi da neman ilimi da karantar da shi za ka samu ɗaukaka a nan duniya da gobe alkiyama na daga cikin kuma ayyukan da ake neman albarka kuma a same ta ƙarƙashin wannan ayyukan yin sallah cikin jama'a tare da 'yan uwanka musulmi na daga cikin kuma albarka da za ka samu kalkashin yin sallah cikin jama'a tare da 'yan uwanka musulmi za a lallinka maka ladanka ne kuma a gafarta maka zunubanka haka sauran rukunan musulunci gaba ɗaya akwai albarkatai masu yawa a ciki haka jihadi fi sabilillah akwai albarka a ciki na daga cikin albarkar jihadi idan kuka je kuka ci nasara za ku samu ɗaukaka kun ɗaukaka addini za ku samu lada da girma a wurin Allah idan kuma aka kashe ka a can ka yi shahada makomaka ita ce aljanna sannan akwai sifofi hay'at wasu sifofi da akan nemi albarka ta hanyar wannan sifofin wanda yin wannan sifofin yakan sa mutum ya samu albarka na daga cikinsu haɗuwa wurin cin abinci maimakon a yi ɗaiɗai a ci sai a haɗu wuri guda a ci abinci na daga cikin hakan kuma idan ana cin abinci kowa ya ci gefen kwano kar a ci tsaki abinci haka suɗe hannu yayin da aka ci abinci aka kammala yana daga cikin albarka saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke cewa اجتمعوا على طعامكم كتاروا أكن أبنتنكم واذكروا اسم الله عليه كأنبت سونا ألا أكن أبنتنكم يبارك لكم فيه زأ سامك البركة أجكيش كنا زأ سامو البركة أجكين أبنتي عندك كهدو ورنتم أبنتي وانا حديث إمام أبو داود فتد شيد ابن ماجه إمام الألبانية حسنا شيء أجكين صحيح أبي داود sahihu abu dawud haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa albarakatu tanzilu fi wasat at-ta'am albarka takan sabka a tsaka abinci fakulu min hafataihi ko kuma ku ci daga gefen abinci wala ta'kulu min wasatihi kada ku ci daga tsakiyar abinci ku ci daga gefe gefe imam abu dawud ya fitar da wannan hadisi da ibnu majah imam al-albani ya inganta shi a cikin littafin sahih abi dawud haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya furu da alashi ɗan yatsu wa qala annabi ke cewa fa innahu la yadri fi ayyat ayyatihinna al-baraka so da mutum bai sani ba a cikin wace ce albarka take kenan idan ka yi da abinci sai ka ka lashe ɗan hannunka kaga wannan abubuwan da muka zana akan neman albarka da su da sifar da muka ambata wannan shine abin da shari'a ta ba ku lasisin ku nemi albarka da shi abu na biyu neman albarka ta hanyar wurare neman albarka da wurare lalle akwai wasu wurare sanannu ayyanannu da Allah ya sanya albarka a cikinsu koyaushe mutum ya tabbatar da aiki da ikhlasi da bibiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ayyukansa to zai riski wannan albarka zai same ta a cikin wa'annan wuraren ayyananu da aka sani daga cikin wa'annan wuraren masallatayya masallatayya wuri ne na neman me albarka kuma ana neman albarka ne a masallatayya ta hanyar me rayuwar da bautar Allah yin sallar jama'a yin nafilfili a ciki yin i'tikafi a ciki da halartar majalisai na ilimi da karatuttuka da darussa da wasu daga cikin abubuwan da ke ya halatta yin su a masallaci kina kaga ba za a neman albarka ba a masallaci ta hanyar rungumar bangon shi da shafa jiki a jikin shi annan sabanin neman albarka ne ba haka shari'a ta shari'antar ba ina fata mun gani irin wanda za su je ka ga masallacin makka da abin da suka sarka runguma suna shafa suna abubuwa wannan kaga sabanin menene sabanin shari'a ne wurin ana neman albarka da shi ne ta hanyar mi raya shi da ibada da sallah nafilfili da makamantansu ko kuma ta dinga jimka ƙasa wurin yana sa aljihu ko yana sha ko zuba a randa a sha dan neman albarka wannan kuskure ne bai dace da sunan manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam wani abu ne wanda an hana na daga cikin masallatayya wanda suke da wata miza wata falala da ɗaukaka ta musamman da albarka ta musamman masallacin harami na makka yana da albarka da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da masjidul aqsa wancan masallacin da ke Filistin masallataya ne masu miza masu falala masu ɗaukaka saban sauran masallataya sallah a cikin masallaci mai alfarma shine makka sallah ɗai za a baka lada na sallah ta dubu ɗari masallacin annabi sallah ɗaya a maimakon sallar dubu take masallacin aksa shi kuma sallah ɗaya a madadin sallah ɗari biyar take haka suna da muke nan albarka ta musamman yaushe ake albarkata su idan kashi don karaya su da mi da bauta ba da wai rungumar su ba da shafa su da ɗiba ƙasa wurin ina fata mun gani yana idan kashi masallacin maka karaya shi da bauta halarci sallar jama'a ko da yaushe da kai ina filfili yi karatun alkur'ani ciki akwai halakata na zikir daban-daban durus da ake yi zamna ka albarkata da wannan zikirin ina fata mun gane haka masallacin annabi idan ka je raya shi da ambatan Allah raya shi da nafilfili sallar jama'a cikin shi kuma ka je ka gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mafi girman sahabban shi shine Abubakar da Umar ina fata mun gani na daga cikin wurare masu albarka garin makka da garin madina da garin sham makka da madina da sham sun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ibrahima harrama makkata wa da'a li ahliha annabi ibrahima alaihi salatu wassalam ya sanya garin makka gari ne mai alfarma mai hurumi sannan kuma ya yi addu'a mai amfani ga ma'abuta zama garin makka annabi ce wa inni haramtul madina haka ni ma na sanya mani ta kasance gari ne mai alfarma kama harrama ibrahim makka kama harrama ibrahim makka kama yadda annabi ibrahim ya sanya makka ta kasance gari ne mai alfarma annabi ce inni da'autu fi sa'iha wa muddiha بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة ما دعا إبراهيم لأهل مكة النبي تسنن ناي الدعاء a cikin sa'in garin Madina da mudu na garin Madina da kwatankwacin irin addu'ar da annabi Ibrahim ya yi mutanen Makka ga hadisi ma musulmi fitar da shi. Mazala sallasala ke cewa man arada ahlaha bisu duk wanda ya nufaci ma'abucinta da mummunan abu azabahu Allah kama yudhibu kama yudhibu al-milhu fil ma Allah zai narkar da shi irin yadda gishiri ke narkewa a cikin ruwa haka wannan hadisi shi ma Imam Muslim ya fitar da shi abin da shafi garin Sham Mazala sallallahu alaihi wasallam ke cewa tuba li Sham to ba farin ciki a kan garin sham farin ciki a tabbata ga mutanen sham ko garin sham faƙunna li ayi shai sabai suka ce annabi saboda me mutanen sham za su samu wannan karaɓasa li ayi shai in zak saboda menene za su samu wannan garaɓasa ƙala sai annabi ya ce لأن الملائكة لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها أجنحتها عليه saboda mala'ikun Allah mai rahama sun shimfiɗa fuka-fukansu a garin sham har kenan garin sham da garin makka da madina wurare ne masu mi masu albarka wanda dalilai sun nuna mine ne wurare ne masu albarka da za a iya zuwa wurin a albarkatu da wurin ina fata mun gani sai albarka da lokaci albarka dai lokaci ko zamani akwai wasu lokuta na musamman da shari'a ta keɓance da daɗi na falala da albarka akan sauran lokuta kamar watan ramadan wata ne mai albarka wata ne mai falala da allah ya bashi falala da ɗaukaka saɓanin sauran watannin cikin azumtar shi akan samun lada mai yawa da gafarar zunubai mai yawa ana samun daɗin alkhairi a cikin shi da wasu su mana na alkharai masu yawa na daga cikin kuma wasu lokuta ko wasu zamanna da Allah ya keɓance su da alkhairi da falala da lailatul qadar da kwanakai goma na watan zulhijja da ranar juma'a da kaso ukun ƙarshe na dare ga wanda zai tashi ya raya shi da nafifili shi ma lokaci ne wanda yake da miza yana da albarka da wasu su ma daga cikin zamanna wanda Allah madaukakin sarki kibance su da wata maziya ta musamman wanda akan samu alkharrai da yawa a ciki da falala da albarka neman albarka a cikin wannan lokutan yakan kasance ne daban abinda annabi ya shiryar ya ce a yi ina fatan mu gane abinda annabi ya shirarre ce ayi da shine ake neman albarka a cikin wannan lokutan da aka ambata haka akwai nau'ikan kayan abinci masu albarka wanda nasi da dalilai sun nuna suke akwai albarka a cikinsu ana neman kuma albarka da su daga cikinsu akwai zaitun zaitun man azzaitun da kuka sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kulu zait وادهنوا به فإن فإنه من شجرة المباركة كوتش زيت الزيتون كو كوتش زيت من شكو شافا مجكنكو saboda daga icce yake mai albarka daga itaciya ne yake mai albarka na daga cikinsu abubuwa masu albarka akwai nono shi ma abu ne mai albarka ta hanyar shan shi irin nonon raƙuma da makamantan nono duka akwai albarka a cikinsu akan samu waraka kuma akan samu jiki ya amfana da wannan abu sannan akwai habbatus sauda ita ma abu ce mai albarka sannan akwai ruwan zanzam su ma abu ne mai mai albarka akwai da dama daga cikin nau'ikan abinci ko abin sha wanda shari'a ta tabbatar da akwai albarka a ciki ina fatan mun gane neman albarka ta hanyar su shine ka bi abin da annabi ya koyar ruwan zanzam ka sha da niyyar abin da kake so ka samu akwai waraka a ciki sakan zamantowa ma a madadin abinci ga mai shansu ko ma'u zamzam haka kuna ji annabi ya ce a ci wai ma um yake ce mishi zaitu zaitun a ci a shafa jiki da shi saboda daga itace yake mai albarka haka um yake ce mishi habbatu sauda annabi ya tabbatar da cewa itace ce mai mai albarka ayi amfani da ita sannan akwai mutanen da Allah ya ambace su kuma ya tabbatar da cewa mutane ne masu albarka a daga cikinsu manzanni da annabawan shi manzannin Allah mutane ne masu albarka a iya tabarruki da su ina fata mun gane kuma a iya tabarruki da gangar jikinsu da wani abu na daga jikinsu wani ɓangaren abu na daga jikinsu a iya neman tabarki da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sahabbai sukan yi rubibi akan ruwan alwala da shi dan neman tabarruki da ruwan alwala sukan yi tabarruki da shan abin da annabi ya raga sukan yi tabarruki da tufafin manzon Allah ko da zufar jikin shi ko da gashin jikin shi kai duk wani abin da ke damfare da manzan Allah abu ne mai albarka za a iya neman tabaruki da shi to amma abin tambaya banda annabi a iya neman tabaruki ga wani wanda ba annabi ba magana ta gaskiya ba a yi gangar jikin shi dai ba za a neman albarka da ita ba in an nemi albarka a wurin shi a amfana da karatun shi da iliminsa da yake da ya karantar da ku kusan addinin ya fahimtar da ku aqida ingantatta ku albarkatu da shi ta hanyar fahimtar da ku karatun alkur'ani da sauransu ina fata an gane amma gangar jikin shi da wasu abubuwa na jikin shi za a iya neman tabarruki da su ba za a yi ba ba za a yi ba ina fatan an gane ba za a sha miyansu ba ba za a sa sauran ruwan alwalarsu ba da abin da ke kama da shi saɓanin yau abin da ke faruwa ƙalƙashin mabiya ɗariƙu yadda suke kammama shehu suna neman tabarruki da wasu abubuwa na shehu wasu su sha miyan shehu su sha sauran alwalashi balma wa sauran wankan shehu suke sha don neman albarka wannan duk azamta ne dattinin shirme ne sakarci ne da jahilci wasan da kai cewa shehu na da albarka mai yiwa ma katan fasiki ne mai yiwa babban fajiri ne galiban shehunan da muke rayuwa da su a yau tabka tabkan jahilai ne addini da su ilimin addini da su an yi hannun riga wasu gada suka yi so da su a wurinsu wannan walitakar da suke iddia'in cewa su waliye ne gadar ta ake tunda kullum in uba ya mutu shi a matsayin shi na waliyi wa zai hau dan shi shine khalifa sawa'in yana da sani ko baya da sani shine khalifa wani bin muhammad yana ce yana shashancin shi sai ya ce ho babanka yana nan ko rai ko mutuwa ka matsu kusa ka daina wannan shashen da shirme ka zo ka kama khalifanci nawa ya shafa ruwa haka haka ne gadon ta ake to babu wani wanda za a yi tabaruki da shi inda za a yi da an yi da abubakar shine mafi alherin mutane bayan annabawa da manzanni sannan umar sannan uthman sannan ali ba a yi tabaruki da su inda ko ana yi da wani don girman shi da kimar shi bayan annabawa da da su za'a yi to don za a neman tabarki da shi sannan a yanzu da dama daga cikin ababen da ake cewa na annabi ne ya baro galibi ƙarya ce zunzurutun ƙarya ne a ce akwai riga annabi akwai takalmin annabi akwai gashin annabi mafi yawa ƙarya ce kawai 'yan fonnai ne da 'yan yaudara su ci kudin al'umma ta hanyar wannan abu shekarun baya ai wani ya zo nan da gashin annabi ko aka mashi tarbo na musamman ya zo da gashin fiyayyen halitta gashin annabi a kano ai abin tambaya ne jama'a to wallahi da ya ce akwai na ne matsugunan annabi annabi mutumin makka ne bakwarai shi ne na garin makka nan ne mahaifarsa take ya rayu a garin madina rayuwar annabi ta taƙaitu ne tsakankanin makka da madina sallallahu alaihi wasallam kabarin sai na ina yanzu yana madina har yanzu ba mu da musani cewa garin maka ko madina akwai gashin manzan Allah ba ka da wata jihar da za ta baka gashin annabi shekara yau nawa hijira ma da aka yi hijira wai ba rayuwar annabi ba gaba ɗinta hijirar da aka yi daga makka zuwa madina yau shekara 443 wani gashi ne zai saura dubu da ɗari hudu da nawa da arba'in da uku in ma ya saurawa kirkir shi kuma in akwai gashin ma ya tabbata to sai kun kawo shi da sanadi cikakke ingantacce daga wani zuwa wani zuwa wani zuwa wani har a kai ga mazan Allah kuma a dibi wannan mazajen a bincike su adalcinsu da gaskiyarsu da cewa a iya karɓa aikinsu maganarsa aiki da ita kuma za a iya ba to amma haka kawai gashi annabi daga kano kuma mai kaɗi yana rawa yana tsalle ne zai zo ma da gashin annabi karibun lalifai zo da shi idan ka gan shi yana tsalle yana buga bandiri za ka zata mahaukaci ne wallahi shi ne wai tahowa ta musamman daga kano zai kama yan agar saboda an raina yan agar saboda gashin annabi zai kama na raini ne mana himana me ka ɗauki yin agarsa haka ake zamanin me ake cewa kawai gafa ba ba ba wanda san me yake yi akwai makaranta cikinsu ai da suka ji abin ba zai yiwu ba ƙarshe ba su hiddo gashin mace suka yi ƙarshe ko an baro shi can yau me ka san sun baro shi can mu mun san inda sun zo da shi in da gaske ne gashin ya yi su kima ya yi zuwan sunan gwamma gashin ya zo da 'yan kano gaba su zo a garis inda gaske gashin annabin ne kuma kun zo da abin da ya fi komi kima ku baro shi ku zo aimi da ku ƙarya ce yaudara ce ana shiƙa ana ba mutane suna ba da kuɗi haka ne yake kusan ko gashi mene ne shi yasa kenan in akwai ababen da aka tabbatar a zamanin annabi sallallahu alaihi lokacin da yake da rai ana tabarruki da shi sallallahu alaihi wasallam miyan shi komin shi ne albarka ne sallallahu alaihi wasallam gashin jikin shi a doka adana a jika a sha neman albarka zuhul jikin shi sallallahu alaihi wasallam amma bayan rasuwar shi sallallahu alaihi wasallama ba za ka je kabarin shi ba ka rika rungumar shi kana shafa mashikinka ko ka ɗebi ƙasar wurin ka je ka zuba a randa ka sha ko ka hambaɗa da kabita da ruwan akwai ma ƙasar yanzu bai ba ka sa karo ne da abubuwa na zamani ko ka makale ma bangon kana shafa kana shafa mashiki wannan duk bid'o'i ne wannan duk bai dace ba haka ina fata mun gani a takaice dai jama'a tabarruki kamar yadda su suke tuhumar mu kullum in bida cewa mu ba ma girman manzon Allah ba ma san shi yasa ba ma tabarruki ƙarya ce muna tabarruki mun yarda da tabarruki sai dai wanda bai yarda da shi ba tabarrukin da bai zo kalkashin shari'a babu dalilin da yace ayi shi amma tabarruki kam da manzon Allah da ababan da manzon Allah suka shafi jikin shi duk mun yarda da su kuma abu ne sananne a manhajin ahlus sunna abinda bai yarda da shi ba wani yazo wanda ba annabi ba ya ce za a masa irin na annabi shi'awa shi'awa in an annabi shi annabi ne zababbe ne na Allah fiyayyen fiyayyu da babu wanda ya kai shi kusanci a wurin Allah cikin halittun Allah to kai awa kai kuma annabi Allah ya ba mu labarin shi ya gaya mana ɗaukakarsa ya gaya mana girmansa da falalarsa a wurinsa kaiwa ba mu labarinka wasanar da ni kahini wasan al'amari ne na zuciya Allah kuma shi ke leƙa sirrin zuciya so na wanda ake ganin cewa ya fi an fi shi da dama don haka ba ta baruki da wani sai manzo Allah komin girman shi komin kima shi komin darar shi ba a yi da illa yin haka idan ana yi da shi haka hakan zai daɗa masa girman kai da raina mutane kuma hakan zai ja mutane zuwa wata ran a dinga bauta masa kamar yadda ke faruwa da dama daga cikin sufai kaga mutum yana tsaye ko yana zamana an yi sujudi an sambanci kahoshi ko ka dinga duka suna shafa kanka akan me me yake ga hannunka da zaka shafa mana kai me yake da ko ciki sun sha yaudar mutane akan haka fa sun sha yaudar al'umma ga sufaye nan na mai na cutar ina ne kawai za ka ne ka duka shafi kanka ka sami mi ni za ka samu wayar sanar da kai na da albarkar da zai shafa maka albarka ina fata mun gani fin nihaya ma waliyan nan da ake iddiyayi a yau sufayen nan ba wata albarka tattare da su mutane shirri ne mai suka amfana mu al'umma a yau ku gaya mini mene amfanin cikin al'umma wallahi ba su da amfani sai tara dukiyoyin mutane suna ci kawai shi ne kawai wayan naɗa ka shehu wayan naɗa ka waliyi jin mai jin tsoron allah mai takawa a addinin musulunci menene shi waliyi ne ta aikin ko da yake nawa ne adda kai waliyi cike yan kabu kabu suna da yawa masu adaidaita ga sanin waliyi suna da yawa ne mana ka sanin waliyi burcik kar kai ka rabe dan kanka wata walita ta musamman walitaka ta musamman a zuwa na ziyarar ka na wangakin ka kai ba ilimi kake ba mutane ba ba da'awa kake gidan radio ba ko kuma cikin masallatai kai salawatul khamsa ma ba kai bi kake wani biyu ba kai ta wasalla kuma dole sai ka zan wali kaga wannan menene yaudara ce yaudara ce da karere dan a ci kudin mutane ta hanyar banza Allah ke shi mai kare da haka kenan mu tabaruki wurinmu sai in akwai mi dalili da hujja ta mi ta yin tabaruki malaci babu ma babu man tabarraka bi shajarin aw hajarin wa nahwihima babin da ke yin bayani game da wanda ya nemi albarka da bishiyoyi ko duwar watsu da makamantansu wa ƙaunin ta'ala da faɗar Allah maɗaukakin sarki a fara'aitumun lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra alakumuz zakar wa lahul unsa tilka idan qismatun diza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ألا ملوكين سركيتي أفرأيتم اللات والعزى كبان لابار اللات دا العزى كبان لابار da kuka riƙa su kuna bautata musu kuma bayan Allah da nufin samun wani amfani wurinsu ko kuma su kare ku daga wani shirri ku ba ni labarinsu me amfaninsu me suke barkatan mu wa manat al-thalithata al-ukhra da manat al-thalithata al-ukhra ta ukunta su ku ba ni labarin su alakum adh-dhakar wa lahu al-untha shin yanzu za ku rike ƴaƴa maza ku danganta ma Allah ƴaƴa mata tilka idan qismatun dhiza in ku haka ya tabbata to ko shakka babu wannan rabo ne ko kaso na zalunci in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum su kan ba komai bane ba face sunaye da kuka ambace su da su ku da iyayenku ma anzalallahu biha min sultan Allah bai sabkar da hujja a gare su in yattabi'una illa dhann ba komai ba suke bi sai zato wa ma tahwa al-anfus da abinda zukatansu suke so sarran su kenan wa laqad ja'akum min rabbihim al-huda haqiqan shari'a ta zo musu daga wurin ubangijinsu kaga wannan ayoyin a takeice suna bayani game da abin da kafaran makka suka yi na riƙe waɗannan alloli kuma bayan Allah suna bauta musu da nufin samun wani amfani ko su kare su daga wata cuta samu albarkarsu wanda hakan kuma ba gaskiya ba ne ba shirka ne da Allah maɗaukakin sarki an abi waqidin al-laythi radiyallahu anhu خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء أهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أصلحتهم يقال لها ذات أنواق فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله أكبر إنها السنن كو إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه an karo hadisi daga abi waqidin laifi Allah yarda da shi kale yake cewa kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila kunay mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna fuskanta hunain za a ji yakin hunain kenan ghazwat hunain wa nahnu hudatha'u ahdin bi kufr mu kuma a wannan lokacin bamu dade da rabon mu da kafirci ba sabon shiga musulunci ne walil mushriki na sidratun ya akufuna indaha mushrikai suna da wata babbar bishiya ta magariya ta ce sidra ya akufuna indaha sukan lazimci wannan bishiyar wa yanutuna biha aslihatahum kuma sukan rataya makamansu akan wannan bishiya yuqalu laha zatu anwat wannan bishiya akan ce mata zatu anwat a wancan lokacin sunanta kenan zatu anwat kenan mushrikai suna da wata bishiyar su ta musamman wadda suke neman albarka da ita ta hanyar rataye makammansu a kanta da nufin hakan zai sa su samu nasara wurin yaki ya ce famararna bi sidratin mu ma sai muka biyo kan wata bishiya ta magarya fakunna ya rasulallah sai muka ce ya ma'aikin Allah ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat mu ma a sa mana babbar bishiya zatu anwat irin yadda su ma mushrikai suke da babbar bishiya da ake ce mata zatu anwat mu ma a mana irin wannan bishiya wanda mu ma za mu rataye makammanmu a kai kenan irin yadda suke da bishiyan nan mu ma a mana irinta kenan suna ganin wagga bishiyar da aka bi ta kanta da ya kamata annabi ya zaɓan musu ita su ma su rinƙa mi kenan tabarruke da ita فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم sai manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi yace Allahu akbar so da mamaki da girman abin da suka faɗa annabi ya ce inna ha sanan lalle wannan su ne hanya ko ɗabi'a hanya hanyar mutanen farko hanya taɓata kultun wallabi nafsi biyadihi annabi ce kun faɗa ina mai rantsuwa da wanda raina ke hannun shi kama kalat banu isra'ila musa kamar yadda banu isra'il suka faɗa ma annabi musa ij'allana ilahan kama lahum aliha samana allah abun bauta kamar yadda mushrikai suke da allah abun bauta qala annabi musa ya ce da su innakum qaumun tajhalun lalle ku mutane ne wanda kuke jahilta al'amura ya za ku zaɓi wani Allah don kun go sana bautar wani Allah bi ma'ana annabi sai kamanta magana wanda suka ce mishi haka nan da maganar banu isra'ila da suka gaya ma annabi musa kaga ai maganar banu isra'ila suka gaya ma annabi musa magana ce mai muni cewa annabi Musa samana Allah abun bauta irin yadda mushrikai suke da Allah abun bauta annabi ya ce maganar da kuka yi tana daidai da wannan annabi ya ce la tarkabunna sanana man kana qablakum da sannu tabbat za ku rika hawa kuna bin hanyoyin wanda suka gabace ku yahudu da nasara kenan za ku rika bibbi hanyoyinsu da irin aikin da suke aikatawa so da munin abin da suka aikata yansu na tambaye shi ya sa musulmi bishiya irin ta wa'ancan mushrikai su ma kenan su nemi albarka da ita wanda kenan kaga annabi ya yi ya tsawatar ya tsananta kuma ya ga magana mai kaushin gaske a kansu saboda wannan tambayar da suka mai kadiba fa tambayar shi suka yi amsar shi suke jira ba su riga suka yi ba suka aikata amma ka diba abin da annabi ya gaya mu saboda munin abin shi yasa annabi baya bari idan ya gaza a shirka da Allah baya kyalewa hana waki sallallahu alaihi wa alihi wasallam malai ce fihi masail a cikin wannan babin akwai mas'aloli ko fa'idodin da za a iya fa'idantuwa da su al'ula tafsiru ayatin najm tafsirin wannan ayoyin na cikin suratul najm da muka karanta yanzu الثانية مسألة biyu. معرفة سورة الأمر الذي طلبوا سنن سورة الأمر وسنن سورة تفورا أبند سكنيمة الثالثة مسألة أكو كونهم لم يفعلوا كسن شيوسه بس أيكة أيكم تنبأ كوسكي الرابعة مسألة هدو كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه kasancewarsu sun nufaci neman kusanci ne da Allah ta hanyar neman wannan bishiyar da suka nema a zatansu cewa Allah na san haka kadiba fa ba su aikata ba sannan sun yi zaton yin hakan alheri ne wanda zai sa su samu kusanci wurin Allah kuma Allah na san abu haka suke zato amma duk da haka kaji abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gaya musu الخامسة مسألة تبير أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل إذا صحبي وأنك تارد من زعل صلى الله عليه وسلم سنجاهل شحكا أو أن مسألة تون وند بصوب الشيف داتي وادا يجاهل شئر وأن مسألة له نواني يسكي أبقى شئر وأن كما كما نشرين بعد ذلك فقنا تنانا أكتي إن يسيا بينا قبنهم nan cikin tajar ka haka aka rika rabibi a daidaita kabu-kabu ana kai mutane suna shafa bangon suna nema albarka da shi inyas me inyas waye inyas ɗan senegal ya zo bayyana ga bango kuna gaza kuna shafa shi da nema albarka haka wannan ba abin da ke gadar da haka sai mai jahilci da rashin sani ya kamata wani ke bani labari ke cewa wata mata take tambayin mijinta izini ta ji an ce in yasa ya bayyana nuri cikin ɗakin wata abikiyarsu aka ce ya bayyana tana son ta shi ta mata da yawan gasa ya ce me kike magauga ai tun da kika ga yana biyar ɗaki yana bayyana zai zo isko ga cikin ɗaki zai zo isko ki a cikin ɗaki ki haka wannan jahilci a ce ya bayyana nan a ce ya bayyana a cikin wata kuma wannan abin wallahi rubuce yake a cikin littattafansu rubuce yake ba wai mutane bane ke fada rubuce yake sun gayi almajiransu cewa yana bayyana har cikin wata da kuma ƙarya ce Allah ke shi mai kare kenan kaga in su sun jahilci haka wanda ba su ba shi yafi dacewa ya kasance ya jahilci wannan matsalolin as-sadisa mas'ala ta shida anna lahum min al-hasanati wal wa'd bil maghfira ma laysa li ghayrihim su sahabbai ko da sun abuka a cikin wannan laifin duk da basu aikata shi ba tambayar kawai duk da laifi ce to ka sani su sahabbai suna da kyawawan ayyuka da alkawali na gafara ta musamman daga Allah wanda wasunsu ba su samu hakan ba sahabbai suna da wannan suna da lada mai dimbin yawa kuma suna da alkawali na gafara ta musamman daga Allah madaukakin sarki subhanahu wataala السابعة مسألة تبقي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر مسألة تبقي للي من زال صلى الله عليه وسلم بيباس هنزري بيكالي الصبح بل ما رد يموس تهني فلشت الله أكبر إنها السنة لتتبعن سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذه الثلاثة النبي سي كوسس wannan al'amarin ta hanyar wannan ababan guda uku fada shi ta farko Allahu akbar magana ce wadda akan fade ta idan aka ga abun mamaki abinda bai kamata ya faru ba sannan annabi ya ce inna hasanan latattabi'unna sanana man kana qablakum kaga abuwa guda uku الثامنة مسألة تتقص الأمر الكبير الأمر من جرمه وهو المقصود كما شيني أبن نفي أنه أخبر أن طلبهم وأن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل النبي يباد لبارد شوى أبن نند سكنيما ينا ديديد أبن بنو إسرائيل سكنيما ورو النبي موسى شوى النبي موسى يا موسى الله إرن يد مشركة سكنا الله لما قالوا لموسى يندسك شما النبي موسى اجعل لنا إلها a wannan al'amari ne mai girma wanda ke nuna munin yin tabaruki da wani abin da shari'a ba ta sashi a yi tabaruki da shi ba a tasi'a mas'ala ta tara wanda in ban manta ba ƙubbar da ke cikin albamban kun san albamba ya kuma kabarta tsohuwa ta gabas ta abiyasan mutane suna tabaruki da ita zaga tun da safe ko da daddare zaga mutum ya ji yana dawafi a kanta wasu ma sukan ɗebi ƙasar wurin zai zuba cikin randa suna sha muna yara an sha kai mu mun sha zuwa muna ɗiba muna sha kaga mutum ya hamba da ƙasa bita da ruwa wani zai zuba cikin randa yana sha saboda wurin akwai wanda ke zuwa yana kula da shi yana feshi shi yana turare shi a kodo shi idan ka jimko ƙasar wurin ƙamshi gare ta dan a yaudar mutane ne sai ga mutane ɗebowa a sa cikin zane mata su kulle su zo gida su sa cikin randa wani ya hamba ɗaya bita da ruwa ta je ta taru maka cikin ƙoda ta halaka ka eh mana bayan shi akwai masallaci na tande kusa masallacin tande ko wanda ke gidan ɗartan na farko da suka sabke can wurin layan yan caca kun gane wurin aiku hanyar roci kun gane wurin rezo na farko na yartar da ya zamna yammacin shi akwai masallacin tanda da ake haduwa duk shekara ana sallar tanda a wurin ƙasa ce ake ɗebowa daga nan wurin obi tara mata na ɗauke da ita akai akai ta can ana tara ta akan kabarai ana ɗiba wannan ƙasa ana neman tabaruki da ita a zo a yi sallar kashin karnai daren gobe sallah in ba ku manta ba da safe a je a yanka raguna wannan jinin da yake najasa ne shi ne za a raka ɗiba ana shafawa a gushi da neman tabaroki duka shirme ne da kamaka da shahilci kuma za ka ga wanda ake ƙudurin cewa su ne malamai da su ake yi allah ke shi mai kare التاسعة مسألة ترى أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله lalle hanin gada aka musu da tsawar da annabi musu akan neman abin nan da suka yi na sai tabaruki da wannan bishiyar yana daga cikin ma'anar la ilaha illallah ba za ta tabbata ba sai ka kore bauta duk wani abin bauta koma bayan Allah ma'a dikkatihi wa khafa'ihi ala ula'ika tare da dukkan shi da boyuwar shi akan ula'ika waɗannan mutanen al'ashira mas'ala ta goma annahu halafa alal futiya annabi yayi rantsuwa akan fatawa wa huwa la yahlifu illa li maslaha annabi ko baya rantsuwa sai dan maslaha annabi baya rantsuwa haka ba mutum bane da ke yawan yake yawan rantsuwa in kaga annabi yayi rantsuwa to abin nan akwai maslaha a cikin shi ko akwai amfani mai girma ko akwai cutar wanda ya kamata a nisanci wannan abu ba kamar sauran mutane bane ba sallallahu alaihi wasallama wanda ko mun saran suwa yau ba haushe cikin ko mun saran suwa ina wuni wallahi la ilaha ko wallahi kasa wallahi kasa ta zan mishi baki rantsuwa ta zan kamala ina fata mun gani yawa al'ashira ko ita ce makaranta al-hadiyat ashar ashara mas'ala ta goma sha ɗaya anna shirka fihi akbar wa asghar lalle a cikin shirka akwai babba akwai karama li'annahum lam yartaddu bi hadha saboda sahabban da suka yi haka ba su yi ridda ba da aikin da suka yi sai nuna wannan aiki menene shirka ce karama shirka ce karama inda babba ce da annabi ya bayyana sun yi mi sun yi ridda sun bar musulunci da faɗan nan da suka yi الثانية عشرة مسألة تقوم الشابي قوله ونحن حدثاء أهد بكفر فأرس ديتي أو أن اللوكة مو بمدئي دبر كافر تيبا كينا ساب شقا مسلم تيني فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك أو أن مغانا ديسينون وصنسو بس جاهل تيتي وأن أبن كسكري بنيبا أيها كوفا يمتي مغانا شيئتي لوكة دمكي وأن أيكي ba mu daɗe da barin kafirci ba muna samun shiga musulunci ne ashe akwai wasu sun yi mi sun daɗe a cikin musuluncin sun san wannan matsalar ba za su fara aikin haka ba su sun yi ne duba ga cewa watakila ba su daɗe da baro kafirci ba kuma sabon musulunci ne ba su san hukumcin hakan ba shi ke nuna akwai wasu wanda sun riga sun yi mi sun san hukumcin الثالثة عشرة مسألة تقوم شعوكم التكبير عند التعجب yin kabbara wurin abin mamaki abu ya baka mamaki ka ce Allahu akbar khilafan liman karihahu sabanin wanda ke ganin ba a yi hakan ba ya halatta a yi tun daga annabi yayi arabi'ata ashara mas'ala ta goma sha hudu saddu zara'i taushe duk wata hanyar da za ta sa a yi shirka ko a kafirce ma Allah duk wani abin da idan yin shi zai iya abka mutane cikin banna sai a hana yin wannan abu الخامسة عشرة مسألة قوم شابر النهي عن التشبه بأهل الجاهلية هني da aka yi dangane da kamanceceniya da mutanen jahiliya kar ku koyi da su kakuyi da biyu irin nasu kakuyi kamanceceniya da su as-sadisa ta ashara mas'ala ta goma sha shida al-ghadabu inda ta'lim fasata wurin koyarwa ka fasata kai zafi wurin koyarwa wasu lokutan saboda maslaha kaga annabi ce Allahu akbar innaha sunan ko innaha sanan la tattabi'unna sanana man kana qablakum qultum walladhi nafsi bi yadihi kama qalat banu isra'ila li musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha annabi ya fasata ya ga musu maganganu masu zafi a wasu lokutan ana wa'azi a iya karkata a zab kai sun ce zagi ne mu ne ko a gaya mutane magana mai zafi a bata musu rai dan maslaha dan amfaninsu السابعة عشرة مسألة تقوم الشابك القاعدة الكلية قاعدة جمما لقوله دفع النبي ديتي إنها السنن للي وأن هنيويني gashikuma kun samu kanku akai hanyoyin wanda suka gabace ku ne ba mutane kirki ba kenan الثامنة عشرة مسألة تقوم شاتكوس أن هذا علم من أعلام النبوة faɗa annabi da yi wannan alama ce da ke nuna cewa lalle annabin annabi ne da gaske da kaunihi waka aka ma akhbara kasancewa abin ya faru kamar yadda annabi ya bada labari cewa mutane za su rika koyi da yahudawa za su rika koyi da mutanen da suka gabace su lalatattu kamar yadda ke faruwa a yau na gani ba abin koyi yau sai a hannun kitabu yahudawa da suke kafirai Allah tsare السابعة عشرة مسألة قوم الشابكوي أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya zargi Yahudawa da Nasaru da shi a cikin Alƙur'ani to wannan abin mu ma ya shafe mu kina al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab duk abin da aka zargi Yahudawa da Nasaru da shi to abin mu ma ya shafe mu idan muka yi irin yadda suke idan muka yi koyi da su to abin mu ma ya shafe mu abin da aka musu mu ma za mu Allah ke shi mai kare al-20 mas'ala ta 20 annahu muqarrarun indahum abin ne tabbatacce a wurin su annal ibadat mabnaha ala al-amr cewa ibada ana gina ta ne akan foro in an ce yini sai kai fasara fihi tambihu alama alama sa'ilil qabr sai kasance nan akwai fadakarwa game da matsalolin kabari tambayoyin da za a mutane a cikin kabari amma man rabbuka malaci amma a tambaye ka da man rabbuka fawadihun abini a fili yake wa amma ma nabiyuka haka tambaye ka wane ne annabinka sai ce famin ikhbarihi bi anba'il ghaib za a gane haka ta hanya annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada labari da labarin da yake na gaibi ne wa amma ma dinuka amma abin da ya shafi da tambayar da za a cikin kabarin ka na cewa meye addinin ka famin kaulihim ij'al lana ilaha tana daga faɗarsu da suka ce sanya mana abun bauta alhadiyatu wal 20 mas'ala ta 21 anna sunnata ahlil kitabi mazmumatun ka sunnati mushriki anna sunnata ahlil kitabi mazmumatun ka sunnati mushriki lalle hanya ahlul kitab yahudawa da nasaru abin zargi ce kamar hanyar mushrikai duka abin zargi الثانية والعشرون مسألة عشرين لهدو أن المنتقل أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة للي دمتنا ليتشراتو دقع الآدة السا دزوتشي شتسابة دئتا توبزاء منتبتشي وللي akwai sauran wannan al'ada gurbatatta tare da shi kun fahimci zancen a kaga wanga sabon shiga mine ne sabon shiga musulunci ba su daɗe ba rabon shi da kafirci kenan duk sabon shiga musulunci wanda bai daɗe ba da barin shi da wata al'ada shi mai muni ba mamaki a iya samun sauran wannan mummunar tare da shi ina fatan magana dan bai dade ba da baro abu yayi waka ga yana fada yana dawa yana fada yana dawa har Allah shirye da shi li qawli bi saboda fada da suka ce mu annabi wa nahnu hudathau ahdin bi kufri lalle mu kam a wannan lokacin ba mu dade ba da barin kafirci kenan sabon shiga musulunci ne ina ganin zamu dakatawa so da lokacin sallah muna fada dai Allah sami tare lada kuskure ko makamancin shi Allah ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullah